اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وسلاله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن صدقتك ما علمتني فخذه إلي عند عهدي إليه ولا تنفذني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على ولسانه في حالين أن تقوي والوالدين إلي المصير
بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المسير wannan aya ce ta yi ikirabi tsakanin duk kisa ta sayyidina Usman domin a baya ya fara da wannan wasiya ya kunayi inna a wato aqimi salata go wa ku iz qala Usman bi ibnihi wa huwa yasibuhu ya kunayi ya shirki billah inna shirka la zulmun azim to kafin kuma sai ya kunayi inna atakum qalu zarratin ko kuma qalu habbatun min khaldalin kuma aka shigo da aya da sun itirabi a tsakanin wannan kisa ta shaidu na al'umman Allah ya ce wa wakilar insanin walidai mun yi wa ɗan adam wasiya game da iyayensa ai a marmahu mun umarci ɗan adam an ya birra kuma ya yi ɗa'a ya kyautata wa iyaye amalatu ummuhu domin ga kuma ta ɗauki cikinsa farkon samun cikin nan fawo a wahalar ta yi launi saboda laulayi tashin zuciya amai tsartsar da yawon kasa cin abinci da kasa shan abin sha da ta saba da shi tun daga lokacin ciki yana ƙaramin launi yake shiganta wahalar launi ala wahalar akan launi ai ba'ufat ta yi launi lilhamdi a dalilin ɗaukar ciki wa ba'ufat ta yi launi na biyu littalake saboda naƙuda da take ɗaukar tsawon lokaci kafin tayar hudu da ma'aikata kuma ta yi launi na uku lil wiladati a lokacin aiwa su fito waɗan shi ma azaba ne murɗawar ciki da juyi da ɗake a naƙuda shi ma launi ne mai zaman kansa sannan fitowar ɗa daga mahaifa zuwa duniya shi ma wani wahala ce mai zaman kansa launi uku kenan wahalan ala wahali wa kisabuhu ya Allah yaye ɗan adam daga shan nono aiki samu ya yi shi fi amin ya tafi cikin shekara biyu da haihuwarsa wannan shi ke nuna cewa duk jaririn da ya shekara biyu wajibi ne a yayi shi haramun ne a ci gaba da ba wa jariri nono sama da shekara biyu saboda Allah ya kayyade a wannan ayar iya watanni ko shekaru wato shayarwa wato samu shayar da shi fi amaini a cikin shekara biyu an wa kunna da sai muka cewa dan adam an ushkurli wal walidai cewa ka gode mu ka gode wa iyayenka gode wa Allah shine bin umarnin Allah da kuma barin abin da Allah ya haramta shine gode wa Allah gode wa iyaye shine kyautata musu da musu da'a da kaucewa saba muku akan abin da bai saba wa Allah ba sai ce ilayyal masiru makoma ta tabbata zuwa gare ni dan adam din da iyayen nasa duka a ƙarshe dai za su komo ne a ranar lahira zuwa gare ni wannan aya da ita sayyidina ali ya istinbati wajen fitar da aqallu mujaddil hawl mafi kankantar zamanin da jariri ne a cikin mahaifiyarsa kafin a haife shi domin an zo rikici ya zo zamanin sayyidina abubakar wani ya yi aure matan tana yin wata shi da zai yi zai aiki sai ya zo ya kawo ƙara cewa shi yana ga wani zan ba na tsaron ta samu ciki ne tun kafin a ɗaura masa aure sai da na abubakar ya kira sahabbai a ciki akwai sai da yin ma'ali sai da na ya ce wata nawa aka yi da ɗaura auren aka tafi wata shi da zai yi in dai ya cika wata shi da kawai hankali ba shoke ba ne sai ce ko ta yaya za a ba shi ɗan da duka duka da ɗaura auren zuwa yanzu wata shida sai sai jina ali ya kawo wannan aya cewa wa hamluhu wa isaluhu to waccan ayar ta yau shi ke ita ma tana cikin ayi ayar da Allah ya ce wa hamluhu wa isaluhu salatu da shahara a suratul ahqaf kenan ba Allah ya ce da ɗaukar cikin da yaye shi wata talatin. Can ba maganar lemun ciki kaɗai ko shayarwa kaɗai ba gaba ɗaya sai jumla tun daga ɗaukar cikin har zuwa yaye shi wata talatin. Wata talatin shekara nawa? Shekara biyu da wata shida. Ko? Tun da duk shekara wata goma sha biyu. Sha biyu sau biyu na shekara ta ishirin da hudu. abinda zai rage a wata talatin shi ne wata shida ko nan kuma aya ce ta ce wata samun fi a mai a cikin wata talatin din nan sai wannan ayar ta ware kwanakin shayarwa da watannin shayarwa shi ne wata ashirin da hudu wata samun yaye shi fi a mai cikin shekara biyu ne in ka fi da shekara biyu wata ashirin da hudu a cikin wata talatin talatu na shahara abin da zai rage shi ne wata shida sai ce wata shida shi ne a kallon zakin hamu inda Allah ce wa amruhu wa saluhu talatu na shahara da daukar cikin nasa zuwa yayin shi wata talatin kuma ya ce wa saluhu fi azai in ka ware wa shekarun shayarwa ko watannin shayarwa a cikin talatin wata ashirin da hudu to abin da ya rage wata talatin ne shi ne dukkan hamu ita nan kafin mun hoka da wannan istinbati nasa aka tabbatar da cewa to aqallu dukkan hamli sittatu ashhur mafi kankantar zaman da tsari a cikin mahaifa shine wata shida aka ɗaura aure tsakanin miji da mata in dai kun samu wata shida matar ta aihu to kanta amma in bai ka wata shida ba ƙasa da wata shida ta aihu to wannan an samu ciki da ta kafin a ɗaura aure wannan aya ta kamar da kasa a farko ta yi itirafi ne tsakanin iska ta kan yi da imamul hakim kamar yadda imamul bawai da kuma kamar yadda muka faɗa hata min aya ta yi nazala ta fi sha'anin aji ibn abi wa qasim waɗannan ayoyi guda biyu da wacce muka wuce a bayan kotun alkabi da ita wannan duka mun ga wani a cikin lamarin sadi ibn abi waqas kama ta kaddama wa huma wadannan ayoyi guda biyu da aya ta gaba da zamu karanta wa in ja hada duk wata ribatan sun yi bujuro da baina kalamai lukman tsakanin wasu suka guda biyu na lukman da waccan aya da ta kare da inda shirka da zulmul aziz da kuma ya guda yi inna haka kuma kala abbati sai aka samu ijirabi na wannan aya duk da cewa wal ibratu bi umumi lafaz abinda ake lura da gamewar lafazi la bi kutu sabba wai ke bantar sababin saukar aya dalilin saukar aya dai a dalilin sabiqun a cewa kasu ne ga kamar to amma kuma ana lura ne da gamewar aya tana aiki a kan duk wani musulmi ala fil insani wato fa'al kalmar alfin nan ne cikin insan cikin wannan dan adam da yake wa wuce ya al-insana jinsi na jinsi ne ba ta ke ɗauki shi fa da shi kaɗai ba duk wani ɗan adam musulmi to wannan ayar tana magana da shi cewa Allah ya masa wasici ya umarce ya kyautata wa iyayen a dalilin launin da uwa ta ɗauka na ciki da launin da ta gamu da shi da kuma wahalar shayarwa cikin shekara biyu nan Allah ya ce a rikun bi wa walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka
وإذ جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وسامحهما في الدنيا وعنفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
Allah ya ce wa in jahadaka ala an shirka bi ma laka laka bi ilmi idan iyayen nan naka guda biyu suka takura maka a bisa cewa ka yi tarayya da ni ga abun da ba ka da sanin cewa ya cancanci abin da maka wannan kalmar ma laka laka bi ilmi wa faqatu bil waqi na da ne da abin da yake afkuwa yawancin abubuwan da masu gobe wani ke bautawa ba su da sani na hakika cewa wannan abin ya cancanci a bauta nan kawai suna yi da cikin jahilci da kuma son zuciya da shaidan ya kawata mu amma ba don haka ba kamar yadda imamu kawo ya ce wannan kalma la mafhuma da babu wani abin fahimta da wannan kalma ai ko da kana da wani sani game da abin da kake bautawa ka san wannan abin abu kaza ne kake bautawa masa in dai ba Allah bane bai cika bauta maka ba saboda haka ko abin da ake da sani an san abin ko ba a san shi ba in dai wani Allah ne ya halitta a bauta maka ba kuma bai cancanci a bauta maka ba shi da ma'anar wa faqatu lil waqi wannan abu da yake dacewa da waqi yawanci abin da ake bautawa din ba lalle da ake an san wannan abu ya cancanci a bauta maka sai Allah da in suka takura maka iyayen naka suka sai sai ka bar addini ka zama zulunci ka yi kafurci ka bauta wa wani Allah to fala su da yi ma kada ka yi musu biyayya amma kyautatawa kana nan Allah bai dauke maka ba wannan wasici da Allah ya yi maka na kyautata wa iyayen tana nan ko da ba musulmai bane daidai in suka ba ka aikin sako ko aikin kafurci wannan fara da su ma kada ka zo ta domin lada aka da musulunci fi ma'asiyatul khaliq ba a yi biyayya ga wani abun halitta cikin umarnin da ya saba wa mahalicci sai Allah ya ce wa sahibu ma fi duniya ma'rufa kai da muntakewa da su a cikin duniya ma'rufa da alheri ai bil ma'ruf alheri shi da albirru yin su da'a da kyautatawa wasu da sadar da zumuncin da yake tsakanin ko da fa ba musulmai bane wajibi ne ka yi musu ɗa'a kuma ka yi musu biyayya kuma ka kyautata musu in suka umarce ka da sabon Allah su sai ka ce wannan addininka ya hana wata bi sabila man anaba ilai Allah ce to ya kai dan adam ka bi tafarkin man anaba ilayya wanda ya komo zuwa gare ni bi ta'ati da yin ɗa'a wannan kalma wattabi sabila man anaba ilai kila aka ce innar kidaba lil mukallafina umuman wannan zata ana yin sa ne ga dukkan musulmi balagagge mai hankali gaba daya kowa Allah ya umarce shi ya bi tafarkin mutumin da yake komawa zuwa ga Allah bi da'ati da yi wa Allah da'a ويراد بمن أنابة أو أن اللفظ أظن أكلم بمن أنابة شين النبي وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ده صحابانسا سون من أناب إلي أو أن معناه ومن على قدمهم ده دوان ده يكيبن قدمون سواتو يكي كان تفركنسو دوان ده يكوي ده النبي ده صحابانسا cikin ayyukansa da bautawa Allah to wajibi ne musulmi kai koyi da shi ka bi irin wannan tafarki nasa wakila wasu malaman tafsiri suka ce al-kitabu li sadi ibn abi waqas tun da dama a dalilin sa ayat ta sauka ana zance ne da sa'adu ibn abi waqas radiyallahu ta'ala anhu a wannan kauli wal murad abin da ake nufi bi man alawa cewa ya kai sa'adu dan abi waqas lalle ne ka bi tafarkin wanda ya koma zuwa ga Allah shine abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wato ma'anar ayar guda biyu ce idan ayar tana magana ne umuman da dukkan musulmi to man anaba shine annabi wa ashabu wa man ala qadami in kuma an yi lura da dalilin saukar ayar ta sauka ne akan sa'ad ibn abi wa qasim lokacin da ya musulunta gyasin masa ta ce ba ta yarda ba sai ya kafurta Allah ya ce ya bi tafarkin wanda ya koma zuwa garin shi da sirrin Abubakar وذلك دليل وقوع أنه حين أسلم لوكشن دا سيدنا أبو بكر يوم مسلم فوق مسلم أتاه عثمان بن عفان سيدنا عثمان قال عفان أبو سيدنا أبو بكر لي وطلحته سيدنا طلحته بن عبيد الله والزبير الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص الشيخ قال لم أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف بن سيدنا عبد الرحمن بن عوف waɗannan sahabbai guda biyar da suka ji labarin sai na abubakar ya musulunta wani daga cikin su ma bai ma san manzo Allah yana da'awa zuwa ga addinin musulunci ba ba da labari ba saboda ana maganin yanzu musulunta sai na abubakar ne kaga abun hago ne in banda yan gida na na Khadija da sayyidina Ali da Zaid ibn Harithata ba wanda ya san ma me ake ciki ba sai na Abubakar to wasu daga cikin waɗannan ba su ma san cewa manzon Allah ba an aiko shi yana kiran mutane zuwa addini labari ne ya cika gani suka ga ai an ce Abubakar ya karkata ya zo Muhammadu ya zo da wani sabon addini waɗannan sahabbai guda biyar a lokacin da musulmin ba kuma dukkan abokanan na Abubakar ne aminan ka ne sai suka taso suka yi gangami suka zo suka same shi a ƙalu da wasu suka ce wa sai na abubakar ai saddaka ta haza rajula gaskiya ne wai ka gasa da wannan mutum wa amanta bi ka yi imani suna da manzon Allah da gaske da labarin da muke yi wai ka gasa da wannan mutumin kuma har ka ba da gaskiya da shi kala yace na'am ƙwarai kuwa kuwa sadiku wannan mutum ba gaskiya yake bane shi ke nan fa amuru kuma suka yi imani in tabbatar sai dai na abubakar ba zai ja su zuwa hanyar fata ba tun a zaman su na jahiliya sun san mutum ne mai gaskiya kuma yana da ra'ayi mai kyau sun tabbatar tun da ya bi annabi muhammad sallama to wannan abin da dana abubakar ya bi gaskiya ne ثم جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا سيدنا ابو بكر يقول سودا النبي sallallahu alaihi wasallam sun yi imani a gaban da Abubakar sun yarda da abin da yake kai to amma sai ya kawo su gaban manzon Allah hatta asala su har suka musulunta a hannun manzon Allah to fa haulai waɗannan sabo guda biyar sabi kula da islamu sun riga kowa shiga addinin musulunci bi irkaji a yau kan addini a dalilin shirar wancan na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to abu da dalilin wannan sosai a ce man alaba ilayya shine sayyidina abubakar ana magana akan sa'adu ne da waɗannan sahabbai da suka zo wajen sayyidina abubakar in kuma ana magana umumi ne to man alaba ilayya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kuma ilayya marji'ukum sannan makomarku a lahira ta tabbata zuwa gare ni in ji Allah da ku da iyayen naku kenan an koma maganar ta da iyayen da yake wa ina ta sanin zuwa da yi amma da ummu wa hana alawa fa wallahi kun ban ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kasance kuna aikata na'am
يا بني إنها إن تك حكمة محكة منك فإن فتكن تلك كافية في السماوات أو في السماوات أو في الأرضيات لله إن الله يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة وفي السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الله قوي يكي يوجب لذكر وصايا لقمان لولده لا وقت شرع يرجو إعتراضي له فكانوا وسيلة سيدنا لقمان يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم to bayan abubuwan waɗancan ayoyi guda biyu da suka yi kirabi duk kuma ka ba ki dawowa ka ci gaba da ambaton wasiya da zina da ubamu yake yi wa ɗan ko ta kuma turkar matsala dalilin kuma wannan magana ya bunai ina yin taku misala a baditin annahu qala lahu waladu wannan ɗan nasa ne ya masa tambaya bayan ya ce masa ya bunai la tushrik billah inna shirka da zulmun azim sai dan yake masa ya abin ya baba in alimtu in amirtu khadi'ata idan na aikata zunubi aiku la yarani a hadin zulum da ba wanda yake gani na kaifa ya alamu Allah ko sai ya Allah zai san na aikata wannan zulum faqala lahu tilka al-baqala sai ya ga masa wannan zance yace ya gure ya kai ɗan kalamin ɗana inna ita wannan zunubi da take magana a rasaratu sayi'a mummunan aiki na zunubi in ta ku misala batu in ta kasance misalin kwaya min kardali ta komayya kardal nan wata kwaya ce kankanwa wanda da kyar ma ido yake ganin ta kowa ke iya ɗaukar da aka idan ta faɗi يتي وهو أصغر هدي الإمام النووي والغار أصغر شيء التي كان أنت الأبو بدليل ضرب المثل في الذرة في الآية دليل الذكر هو مثال الآية إذا الله يبقى آية الذرة أشكوة آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل شرا يره ولن يعي مثال الآية أمية إذا كان خرجا وإن لكم كل أنت الأبو da mutum ya aikata na zunubi fatakun ita wannan ƙwayar komaya ko mun kankanta da ta kasance fi sakarati a cikin fan dutse dutse da ka sani bai girma a ce a cikin ta zunubin yake ko a cikin ta aka aikata aw fi samawati ko a cikin sammai bakwai wannan zunubin aka aikata aw fil ardi ko kuma a cikin ƙasa aka nufe cikin ƙasa aka aikata shi aiki aka fama kamin yin zalimi akan an aikata aiki a cikin guri mafi tsuya min zalika daga cikin waɗannan gurare ko ma a ira ne aka aikata wannan zunubin ya ci bi Allah Allah zai zo da ita wa yuhasibu alaiha kuma zai hisabi akan wannan zunubin da aka aikata ko mun kankanta inna Allah shi hakika Allah latifun mai lallausan jin kai ne bistikira ya wajen fitar da wannan zunubin duk inda yake kabiru kuma mai ba da labari ne da makaniya ko masani ne da makaniya a gurin da aka aikata wannan zunubi saboda haka duk inda mutum ya aikata aiki Allah yana ganin sa kuma zai masa hisabi sakai akan abin da ya aikata na'am يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
yace ya bunayya ko ya ya ya bunayya ya kai dan kalamun dana aqimin salata ka tsayar da sallah ai ku shuruɗa da sharuɗinta wa arkaniya da rukunanta wa adajiya da ladubbata mustahafai kenan ke kauniya domin kasancewar sallah ibadu dini ita ce gimshikin addini wa munajatullahi ta'ala kuma ita ce hanya tsaya da ake ganawa da Allah ta'ala duk wata ibada ba ta kai sallah girma ba da daraja a wajen Allah saboda haka nan ya fara masa wasiya da tsaye da sama ya bunai a kimin salat yace wa amur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawan aiki wannan anil munkar kuma kai hani ga gurin mummunan aiki wa tibir ala ma azaba kai kai hakuri akan duk abin da kake da shi ba ko kana Babu Sawu ya ce, bayan ibn Bilayin ya ce bi sababi al'amur wa nahi ka yi hakuri akan duk abin da ya same ka mara daɗi a dalilin umarni da kake da kyakkyawa da kuma hani da kake yi a wato da wani mummuna idan wani abu ya same ka a dalilin wannan aka cutar da kai ko ake gaya ma baƙaƙen maganganu ko aka ƙi ka ko aka kore ka a dalilin kana yin umarni da kyakkyawa kana yin hani da mummuna to ka yi haƙuri alama alama a kan duk abin da ya same ka a dalilin wannan abin da bai shiga ranar imamu kudi ya kaddara ke nan ta kawai abin gwamna amma imamu kawo ya ce almuna sabu almunasib abin da ya fi dacewa abubu alal umum ya ɗauki wannan ma'ana abu na gamewar kowa da kowa ko komai da kai duk wani bala'i ko musiba da ta same ka ko ma a dalilin mene ne to kai hakuri ba wai ki zama bil amru wa nahi kadai ba yace fa saboda alal masa'ib ka ga yin hakuri akan musibu sawa'un daidai da kana jin kalbi musiban nan ta zo wa bawa ne daga bangaren halitta wanda ya tuje shi ko makoci ko abokin hulɗa ko wani maki ya sa shi a gaba yana cutar da shi au da kayi ko musiba ta zo masa ne ta bangaren mahalicci Allah ya tsora masa asara ko aka yi gobara dukiyar ta kone yin hakuri akan irin waɗannan abubuwa amrun azimun al'amari ne fa mai girma amruhu lamarin sa azimun yana da girma da annal kullu domin kowanne irin masifa sawa'un kana min karki au da kalikin ila hakikatin an koma hakika min Allah daga Allah in ba dan uwanka makamuki ne ya cutar da kai to Allah ne ya kaddara ya hukunta dan ya jarrabe ka لأن الكل في الحقيقة من عند الله كما الله يقول كل من عند الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وكما الحكم ذا قلت كل من عند الله kowanne ma daga wajen Allah ne wal muradu bi sabri abin da ake yi da hakuri a nan wasu bil alama asabar at-taslimu li ahkamillah ka je kauya ga hukuncin Allah wa ruju'i da komowa ilai zuwa ga Allah da tuba a dalilin zunubin da ka aikata ya zama maka wannan musiba ko kuma tabbaru dukan kan da kai akan Allah ya yaye maka wannan musiba domin wata aya Allah ya ce wa bashirin sabirin ya rasula ya kai albishin ga masu haƙuri allazi ne za a sabo ku musiba ku da idan musiba ta same su qalu da su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika cewa mu daga Allah muke kuma mu masu komawa ne zuwa gare shi to saboda haka duk inda musiba ta samu musulmi ana so ya yi haƙuri akan duk abin da ya same shi da kowane irin dalili ne musiba ta same shi Allah ya inna zalika min azmil umur hakika waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata a kimin salatu ɗaya da sallah wa hulkul ma'ruf yin umarni da kyakkyawa wannan hadin munkar hadin da barin dukuna ko wadbir alama a sabon kai hakuri a kan duk musibar da ta same ka to hakika waɗannan al'amura min azin ubul suna daga al'amura masu muhimmanci ai ma'azuma wa awaban wajib wanta wanta allafi yuzamu alaiha wanda ake ba da muhimmanci gare ta bi wujubi ya saboda wajibcin sallah ne mun san matsayin da wajibi ce haka nan umarni da kyakkyawa aiki da hali wajibi ne yin hakuri a kan duk musibar da ta samu musulmi wajibi ne inda zalika min azumin umur
ولا تدع خدك للناس ولا تمش بلغم مرحا إن الله لا يحب كل مختال
الذي قلنا للإمام لنا هو أنت وسيا إذ قال الإمام لابنه وهو يشهدون لنا قد وعديك ولا تسائل قدك للناس أو أن كراء ولا تستثير kar ka dinga juyar da haddaka kuncin ka linnasi ga mutane wa bi qira'ati aw bi qira'atin za mu zawarku wala tusa'ir din ba Allah sai ne da wata akwai mubalaga kar ka yawaita juya kuncin ka lillahi ga mutane alhaddu din kunci ai la ta min waje haka karka karkatar da fuskar ka anhum gaban mutane takabbura domin girman kai ka san sun da girman kai in ya da in ya dofa wajen talakawa yana gaba sa'annunsa bane ba abokanan hulɗarsa bane ya fi ƙarfin ya yi magana da su sai juya kai ya ɗaga muku kai yana shekar ƙanshi to shi da yake masa wasiya kada ya irin wannan ɗabi'a ta juyar da kunci ko juyar da fuska ga barin mutane takabburan domin girman kai ma'ana wato wala ta sa'ir ko wala ta sa'ir sunan daga lugar as-sa'ar بفتحتين أنا خلت هذا فتح بالصعب في الأصل الشيء أصل اللغة أصل الفزاع من شيء يصيب البئر ذيك سام الرسول يروي أنك وسيء عند التي وهي تشيل أقول بأن إلى حركة الدولة shi ke ruwa ta ce take kagewa wuya la in ba a jeke yake ba in yana tafiya to in ya kawo da irin wannan ciwon na asaru sai ya dinga tafiya kansa a lauye yana ya rubu ruka yana lauka sauyan kuma kuma mai daga nan sai aka yi aiki da wannan luga fi mai da cikin karkacewar wuya ko ba na laƙumin ba ne ko ba a dalilin ciwo ba in mutum yana karkata wuya sai a ce sa'ara ko duka wuya karkata wuya wani ilahi wani aka aro wannan suna aka ambaci juyawar fuska ila hadin shi da kai zuwa tsayin jefani guda biyu da yin wannan da ajiye fakari a dalilin alfahari alam nasu ga mutane wal muradu abin da ake nufi la ta takabbar karka girman kai domin wannan daga kai da juyar da fuska ga walin kansa mutane da juyar da kunci saboda girman kai duka wannan girman kai da yake jawo shi to ma'ana dai la ta takabbar karka yi girman kai ba za kiran nasa balantana ka wulaƙar da mutane wala tujid anhum bi wajhika kuma karka dinga fujirar da fuskar ka ga gurin mutane idan kalla muka idan su ɗaya zance da kai in suka ma magana karka ɗauke kai shine ma'anar wala tu ta irka da kai na karka dinga juyar da kuncin ka ga gurin mutane wala tamshi karka yi tafiya ga arabi a ban ƙasa marahal kana mai takama aiki yala kana mai yin takama a doron ƙasa. Inna Allah hakika shi Allah la yuhibbu ba zan kulle mukutari dukkan wani mai takama ai mutabakkar mai takama fi mishi fi mashi cikin tafiyar wa kullum mai yin alfahari alal nasi ga mutane Allah baya son mai yin takama wanda yake yi wa mutane alfahari na'am واقصد في مشيك واخرج من خوفك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
Allah a rinna Lukumamu yana waɗansa wasiya ya ce wa ƙasar fi mashika ka tsakaita cikin tafiyarka ai ka wasa fi ka tsakaita kai matsakaiciyar tafiya bayan jalibi tsakanin jan ƙafa wal isra'i da kuma yin sauri ko gaggawa kai tafiya haka wanda mutum yake yi adatar ta al'ada kar ka yi tafiya ya san mai jan ƙafa kamar ta mai girman kai yana kafin dai dai kar kuma ka dinga yin gaggawa kana tafiya kamar wanda baka da nutsuwa ka yi tafiya wa alaika sakinat wal waqar kana tare da nutsuwa ta gaba da nutsuwa ta zuci imamu sauri yake a wakasin fi mashi kaɗin nan lamma a marahu awwalan da husunin baɗi yayin da zai na lukumanu ya umarci ɗansa da kyautata baɗinsa shi ne zuciya yake kare yi girman kai girman kai a zuciya ki wa a marahu saniyan to a halin ya biyu sai ya umarce shi da husunin zahiri da kyautata zahirinsa shi ne wajen tafiya kaga zahiri ne da juyar da hukuncin nan duka abu ne na zahiri to ya bar abubuwa marasa kyau ya dawo ya aikata abu mai kyau a zahirin liyumi a lahu fi wasiyati domin ya kala masa a cikin wannan wasiya tasa baina kamalu zahir wal batin tsakanin kamala ta zahiri da ta batin zai tattara masa a wasiya shine da yake kaulu baina jabibi tsakanin jan kafa wa isra wa huwa abuna da masa addabibu shine za'ul mashi launin tafiya jiddan ɓarin shine jan kafa ala sha'ir wani mawaki a cikin luga yana cewa za'amtani shaykan walastu bi shaykin innama shayku man yudubbu dadiba kana zaton ni tsoho ne wadansu bishirki alhaji zai ba tsoho ba ne ina mashirku ai shi tsoho shi ne manya dubu wanda yake rarrabe da biban gargafi sai za a ke cewa tafiyar tururuwa da bibin nan saboda tafiyar da take tab da kasa to sai aka haka wannan da mai jan kafa yana tafiya ta takama shi ne yake in za ka yi tafiya ka yi matsakaiciyar tafiya wanda ta wuce jan kafa ba ta kai kuma yin sauri ba sannan ce waka birnin sautika kuma ka yi ƙasa-ƙasa da aiki birnin sautika ka yi ƙasa-ƙasa da muryarka idan za ka yi zance da mutane inna an karar azuwar ya ce hakika mafi munin muryoyi ai a kabarwa mafi munin muryoyi wanda Allah baya so da sauran al'adu wallahi shi ne muryar jaki kukan jaki domin a wani farkon kukan jaki zafiru ruri ne yana yi da ƙarfi wa akiru ƙarshen kukan da kuma shahiku shi ne shanshemi zai fara da ƙarfi a ƙarshe kuma zai ƙarfa a hankali in ba kana kudu da shi ba ma ba za ka ji ƙarshen kukan ba ina fata an gane amma kowa ba ka ɗan wancan kalma da yake bayyana da bibu wal isra wal isra'u gaggawar tafiya wahiyar kowatar mashi shi ne kalbin tafiya wato tafiya da sauri wahiyar mazuluma wannan abin zargi ce limawarar da wani abin da ya zo a hadisi manzo Allah ce ko asul mashi gaggawar tafiya to hibu ba ha'in gumi tana tafiya da kwallon muni yadda ba a zo ka yi zan kafa ka yi taƙama ka yi taku ɗaiɗai to kuma ba a so in za ka yi tafiya ka san da dinga tafiya farfazar farfazar babu nutsuwa sai kwatunin ka ya gushe a idan mutane to in furta idan ka ce wa da fulani to ai kuma mun ji yaro a hadisi sahabbai suna cewa kunna nutihidu an fusana yin karo sai muna wahalar da kawunan mu kalfa rasulillahi a bayan manzo sallama an muna tafiya da shi sai muna gudu gudu sauri sauri sannan muke iya tafiya tare da manzon Allah to gashi kuma manzon Allah ce ku akul mashi to yibu baha al-mumi gaggawar tafiya tana tafiya da kwajin mumi ga sai zalu kuma ya ga wa ɗansa wa qasad fi mashika ka tsakaita cikin tafiyar kaga wannan kamar an samu talaquli kenan to idan mutum ya yi wannan tambayar bala ya ce fa ya biyu yana hukuntawa annahu kana yufi mashihi mutum zai ga kaman ai manzo Allah kenan yana gaggawa cikin tafiyar bayan kuma ya hana yin gaggawa to in mai tambaya ai wannan tambaya uji ba sai a amsa masa da annahu cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi nafsi shi a cikin kansa a tabi'arsa da halittar da Allah ya masa bishiyatin mutawassida yana tafiya ne matsakaiciya وقد في بشي كان اتيكي وبالنسبة للصحابة أن أندلنا بتكير صحابين صحابين هو أعلى مشيا تفير تشين ما في توقفا تفيا منهم أكنت تفير لما في الحديث المتقدم ومن في حديث ده يقباتا وهو غير مختلف شما ذا الله إن يلا تفيا باشين يكي قد قاوم با آه كأن الأرض كمال قصة تقوى وهو أكي نقي تدليش in ya ɗaga ɗin kafin ya ajiye sai a naɗo ƙasar in ya taka sai taka a can gaba to ku da kuke gun gaba a naɗe muku ƙasa dole ku yi sauri in kula so ku tafi tare da shi saboda haka shi tafiya tana nan daidai yadda tafiyarsa ta al'ada to amma ƙasar ce ake naɗe ta gare shi shi yasa masu tafiya tafiya sun yi wahala in dai tafiya za a yi mai nisa sai yake wa birnin sautika inna ankarar aswati da sautul hamir ka yi ƙasa-ƙasa da muryarka wajen magana domin mafi munin murya a wajen Allah da sautul hamir ita ce muryar jaki awwaluhu da birin wa akiruhu shahidu wannan kalma imamu kawai ta kauli da sautul hamir ai hazal jinsu irin wannan jinsi na dabba na jaki murya sai ta ce mafi munin murya da ma fi domin abin da yake cikin kukan jaki minar uluwi mufrin na ɗaukaka murya wanda har ya wuce gona da shi min zai da haka kuma ba za ga bukata ba shi ba yunwa ba shi ba dukan za ta haka kawai jaki sai ya samu sai zai fa inna kulla hayawani domin duk wata dabba da ka sani yasihu yana yin kuka ne yin sikalin saboda ko don nauyin kaya au tajin ko kuma wahala kamar shanun noma au gairu zalika ko wani wannan duk dabba da ka sani au gairu zalika shine ko dai in kare ne to ya ga bakon abu da bai saba da shi ba zai zai zai ya fushi ko in zakara ne kamar da zo a hadisi in ya ga mala'ika yana yin shara duk wata dabba da in kaga ta yi kuka to akwai dalili ko wahala ko tsoro ko nauyi ko kuma wani abu daban ya faru sai sai da kuka kamar tsuntsu a daji idan ka zo kusa da shi sai ya kuka ya tashi dan ya sanar da ƴan uwansa kuma su gudu kar a kama wal himaru amma shi jaki yasihu yana yin kuka da kai saboda ba tare da wani dalili haka kawai wasu yawon kulli shay'in yace ba wai sauran dabbobi ba har ƙwari duk wani kuka da ka ji wata dabba ta yi ko ƙwaro ko tsuntsu tasbihu billahi ta'ala yana tasbihi ne ga Allah ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi illa al-himalu sai da shi shi kadai shi kukan da Allah ba shi saboda ba tasbihi yake shi yasa ta inna ankara al-aswati la sawtul hajir amma duk sauran dabbobi da kaji suna kuka in kukan ba na dalili ba ne to suna yi ne domin tsarkake Allah suna yin tasbi ne in banda jaki in kunta in kace a to inna zakkan nuhas bil hadidi ko to ai buga kama da ake yi da karfe an aka buga karfe da karfe a shaddu sautan min al shine mafi tsananin ƙara na murya min al fiye da kukan jaki kukan jaki in yana yi da wanda zai zo ya haɗa ƙarfe da ƙarfe yana bugawa ai zai dami kansa kai ka dame mu da kwalamniya ko buga ƙarfe ko a zahiri kenan to ujiba sai a baka amsar cewa bi anna sautin shadida ai duk wata murya mai tsanani in ai da hadatin a dalilin wata bukata ya tahammalu uqala'u masu hankali suna iya jure ka zo wucewa ta makera ka samu ana ta dukan karfe wancan yana kwalawa wancan yana kwalawa kala ta ko'ina za ka ce kai da Allah ku za ka tashi na wuce in dai kana da hankali dole ka jure in dai kana da hankali duk wata kara da da ta faru ne hadatin domin wata bukata to ya tahammalu gul uqala wa ta hankali suna iya jure masa da ke lafin sautin kali da saɓanin murya wata ta hukunta an yi kamar ga wani amfani wani fa'ida ta ko ta fa'ida kamar kukan jaki shi ba wani amfani ba wani fa'ida sai kukan kawai wa huwa sautin imani shine sautin jaki shine dalilin da nan yake cewa inna akara al-aswati da sautin hamid aw lam tara ألم تر أن الله ذكر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
Allah ce alam tarau anna Allah ba kar da kuma fi samawati wa ma fi al-ard shin ya ku masu sauraro alam tarau shin ba ku sani bane ya mukhatabi anna Allah ya sha hakika shi Allah sakhara lakum ya hore muku ma fi samawati abin da cikin sammai bakwai min ash-shams abu da ya shafi rana wal qamar da wata wal nujumi da taurari idan ta fi ujiya domin ku yi amfani da ita ranar nan Allah ya halice ta ne ya hore ta kullum ta kullo da gabar ta fada a yamma dan dan ta amfani ku haka nan shi ma wata Allah ya hore shi ne in lokacin fitowarsa ya yi kuna lissafin kwanakinsa har ya cika ya zama kun lissafa wata guda shi ma Allah ya hore shi ne domin ya taimaka muku domin ku yi amfani da ita wa ma fil ardi haka nan Allah ya hore muku abin da yake ban ƙasa mina simari na 'ya'yan itatuwa wal anhari da ƙoramu wadda wabi da dabbobi duka Allah ya hore muku don su amfane wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗina kuma Allah ya cika ni'ima wato ni'imarsa da yi gare ku atam ay asbaga bi ma na'ausa ya yalwata ni'imarsa gare ku wa atamma ya cika ni'imarsa alaikum gare ku zahiratan ta zahiri wa hiya shine husnul sura kyakkyawan sura abinda mai jalalani ya kaddara kenan ni'ima ta zahiri shine kyakkyawar sura da Allah ya yi wa ɗan adam bai yi shi kamar maciji yana jan ciki ba bai yi shi kadangare da yake rarrafe da kafa hudu ba bai yi shi kamar akuya da sai ta sunkuya take cin abinci ba sai ta tsoma baki a ruwa take shan ruwa ba sai ya yi shi da halitta wata sibetin a abai da daidaita gaɓoɓi da Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wallahi hakika mun halarci dan adam cikin mafi daidaiton halitta shine husnul surati ni'ima ce ta zahiri duk wanda ya ganka ya san Allah ya maka halitta cikakkiya bai tauye maka halitta ba kamar sauran dabbobi wannan abin da mai jalalan ya tafi a ma'anar ni'imahu ni'imominsa zahirata na zahiri amma ya shi imamu sawu ya ce wakila a wata ma'ana aka ce a zahira wato ni'imar Allah ta zahiri ni'imatu duniya ita ce ni'ima ta duniya Allah ya baka lafiya ya baka mata ya baka ƴaƴa ya sanar da kai kuma hore maka wani da zaka nemi abinci ita ce ni'ima ta duniya wal batina ni'ima ta batini ni'imatu uba ita ce ni'imar da ta farko ma lafiya shi ne ya zama maka ni'ima a lafiya wakila a wata ma'ana aka ce a zahira ni'imar Allah ta zahiri ma tara abin da kake ganin da bil abgar da idanuwanka duk abin da Allah ya mallaka maka da ido yake gani abin da ya shafi sutura da ake sawa da takalmi da hula da agogo da sauran kayan ado da gida da mutum ya gina ko ya mallaka da abun hawa da ya mallaka da dabbobi da Allah ya hore masa da dukiya da yake sarrafawa duka wannan ni'ima ce ta zahiri da ido yake gani yake kalmali kamar dukiya wal jahi da alfarma sarauta da sauran wal jamali da kuma kyan jiki fi nasu cikin mutane wal batina ni'ima ta batini ita ce ba ya tudu wani insani abin da mutum yake samu da shi nafi a cikin zuciyarsa min husnul yaqini na kyakkyawan yaqini tsakaninsa da Allah wal ilmi billahi ta'ala da kuma sanin Allah ta'ala wa kullu kowace ma'ana mutum ya dauka ya fassara ni amma mun zahiri san wa batina sahihul ya inganta in abin da shi mai jalalin ya faɗa ya yi wahiyar hukumin surati kyakkyawan kama wa duk wajen a'aba da daidaita gaɓoɓi Allah bai yi hannu kaɗai ya fi ɗaya tsawo har daga hannunka za a gane cewa wani hannunsa na dama ya fi na hannu tsawo ko kuma ƙafarka a ce ɗaya ta fi ɗaya daga hannunka za ta yi ƙafarka ta dama ko ta fi ta fi ɗaya da tsawo ko idanunka a ce idanka ɗaya ƙato ne ɗaya ƙarami ko kullu a ce ɗaya babba ɗaya ƙarami duk wata gaba da Allah ya masa sai daidaita in akwai fifikon ma to ba wanda ya nuni wanda daga an ganka kawai za a dinga ganin wannan fifikon ba wa batinahu Allah ya cika wa ɗan adam ni'imar da ta batini hiya ma'arifa ta take ma'arifa ta nan Allah wa gairu hada wa kanta wa min an-nas daga cikin mutane ai ahlan makka da kafiran makka man yujadu billahi akwai da yake jayayya da wato cikin lamarin Allah bi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da wani shiriya ba da zama kullun rasulin daga wajen manzo wala kitabi kuma bai da wani littafi munirin mai haske anzalahu Allah wa Allah ya saukar masa bal kawai yana magana ne ko yana bauta wa gumaka da duk tsayi da ratayuwa da ya da iyaye da kakanni an haife shi ya tashi ya ga iyayen da kakanni da cikin dokar gunki shi ke nan an sai masa ai Allah ɗaya ne sai ce a da alal ali haka ilahun wahida yanzu a sai ne abun bauta a ce kawai Allah ƙwaya ɗaya yujajiru fillahi bi ghairi ilmi sai dinga jayayya cikin lamarin Allah ba tare da wani ilimi ba ba tare da wani shirya ba kuma shi ba wani ba yi wani littafi mai haske da yake haska mana wai za ki da lau وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله da aka ce wa kafiran maka ku zo ku bi abin da Allah ya saukar wa manzon Allah na alƙur'ani aw fi tilka bal a kai ku ku kale ku lattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana mu za mu bi abin da muka tarar da ubangijinmu da kakanninmu suna kai na bautar gumaka sai Allah ta'ala ya ce a walau kana shaytanu yuhu ila azabi sa'ir a bi ma'ana a yadda ilu yanzu sha bi abinda suka tarar da ubaru suna kai na gobar gumaka walau kana shaytanu ko da shaytan ya kasance ya ko yana kiran su ne ila azabi sa'ir zuwa ga azabar nan ta wuta shikenan sai ku ki bin Allah da manzon su je aljanna su yi ta bin shaytan yana kiran su har ya kai su azaba azabu sai ai muji ba su yi abubuwan da suke wajib da shiga wutar ba wai yana kama ku da ƙarfi yana kiran su zo mu je mu shiga wuta ba a yana dan su ne zuwa ga wani abu wanda in suka yi shi zai wajib ta mu shiga wutar to ma'ana dai la aiki kamata a ce sun ba abin da suka tarar da iyaye da kakanni a kai na babbar gumaka wanda a ƙarshe zai zama dalilin su na halaka kuma da zuwa wuta kamar yadda ne mutane ومن يضلل وجهه إلى الله وهو موقن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله آتمة الأمور
Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah duk mutumin da ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah ai ma'ana ya kabalu ala ta'atihi mutumin da ya fuskanci da'a ga ubangiji shine ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah musamman musulmi in zai yi sallah ya fuskanci alƙibla ya miƙa wa Allah fuskarsa domin ya bauta masa shi kadai wa huwa muhsin kuma shi wannan da yayi ni kauya ga Allah yana mai kyautatawa ai muwahhid yana mai kadai ga Allah to ba hadis ta masa hakika yayi riko duk wajen muska da igiya mafi aminci ai bi taraf yayi riko da gefe al-ausaki mafi aminci alladhi la yukhafu inqida'uhu wa ba'a gurin yankewa inda igiya din iri iri ce akwai alwasiqa mai aminci wannan kuma a kawo alwuska mafi aminci saboda me ya yi riko da addini wanda Allah yake so wanda kuma zai amfani shi har a lahir wa ilan lahi ake bakul umur ƙarshen al'amura duka suna komawa ne zuwa ga Allah duk wani al'amari mai kyau da mara kyau da ake aikatawa a rayuwar duniya to a ƙarshe dai za a koma ne zuwa ga Allah kuma ya yi hisabi a kan ai aqibatul umuri marjuha makomar duka al'amura ya tabbata ne ila Allah zuwa ga Allah wa man kafara ومن كفر فلا يؤمن كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce wa Allah wala ya hazunka a wannan kira kufuru kufuru kafircin nasa wala ya hazunka kar ya bakanta maka ya rasulullah ai la ta tammu kar ka damu da kuburi da kafircin nasa ya kafa mu ba Allah tausayi ne da shi musamman ga mutanen sa na maka Qurayshawa baya so ya ga mutum ya mutu akan kafirci ya je yaki ya shiga wuta daga ya ga mutum ya nace ya dawo akan kafirci manzo Allah sai ya shiga damuwa in ya kira su ya kira su suka ci amsawa ko sun ga amsa bakakken maganganu sai sai ya shiga damuwa shi kuma Allah ya san halin da bazanta yake ciki yana ganin duk abin da yake zuciyarsa to sai ya dinga saukar masa da irin waɗannan ayoyi domin ya rarrashe shi ya zama ya samu sauki a zuciyarsa yace duk wanda ya kafirce wa Allah to ya rasulullahi kada kafircin nasa ya dame ka ai la ta hatamma bi kubri kada da amu da kafircin sa ilai na marji'u makomarsu ta tabbata zuwa gare mu ba nunabbi'uhum za mu ba su labari bima amilu da duk abin da suka aikata inna Allah haƙiƙa shi Allah alimu masani ne bi za su suduru da abin da yake cikin zukata ai bima fi hada abin da yake cikin zukata ka gani kamar abin da ba a cikin zuciya yake ba ma Allah masani ne ba mujabin alai Allah ka yin sa kayya ne akan kowanne aiki na'am نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ Allah ce numati'uhum za mu ji yadda su daɗi a nan duniya ƙalilan lokaci kaɗan ai ayyama hayatihim kwanakin rayuwar ta duniya ko shekara ɗari suka yi dai suna cikin jin daɗi da ni'ima in an kwatanta da rayuwar lahira ai kaɗan ne to za mu ji yadda su daɗi su je su ta wajen zuba kan nasu da kafin nasu da shirka za mu ji yadda su daɗi kaɗan a nan duniya ثم نذكرهم فنذا مشكل في الآخرة على هرة إلى عذاب الجليل زوا فعذاب الكون أي وهو عذاب النار حين عذاب الهدى لا يسدون عن عنه مجيسا كافرين وليس أصحاب مكة وصحاب قبلوا وأن عذاب عذاب شاء وتحر أبدا نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce wala in sa'alta wani wallahi idan ka tambayi kafiran makka ka ce man khalaqa samawati wal arda wa ya halitta sammai da kansai la yaqulun Allah wallahi za su ce maka Allah ne. kun kudu fa min nunu rafi bi tawalli amsal asali da yaqulun ne sai aka shafe nunu da wawa ka ce da yaqulun Allah wa wawu dalil shi ma an shafe shi da yaqulun Allah duk da yi tashi ne ne kul ya rasulullahi ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala zuhurul hujjati alayhi abu ta bayyana hujja akan su bi tawhid ta kadaituwar Allah inda in an tambaye su wa ya halitta ka kai da kalsai ba za su ce Allah ne ya haɗu da lata da uzza da nasa da da hubal da wane ne suka haɗu wannan ya kawo kaza wanda ya kawo kaza wanda ya samar da kaza wanda ya samar da kaza aka halitta sammai da kalsai ba in ka tambaye su da bakin su za su ce maka Allah ne ya halicce su to ka ce alhamdulillah inda hujja ta tabbata a kanku kun tabbatar da kaɗaituwar Allah cikin halittar sammai da kasai kamar a nan ka ce alhamdulillah ko amma me yasa kuma wajen bauta ba kwa kaɗaita Allah ba ku bauta masa shi kaɗai ba bas bari dai aksarun yawa yawan kafiran makka la ya'lamuna ba sa sanin wujubahu wajibcin kaɗaituwar Allah alaihim gare su na'am
لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد lillahi ma fi samawati wal ard Allah ya ce abin da yake cikin sammai da ƙasai duka mallakar Allah ne mulkan da mallaka shi ya mallake su wa khalqan da halitta duka bayin sa ne wa halittar sa ne wa abidan da bauta duka bayin sa ne wala yastahiqu ibadata fiha ghayru wani Allah baya cancantar abauta masa fihi ma a cikin sammai da ƙasai inna Allah hakika shi Allah huwal ganiyyu shi ne mawadaci an kalki ga barin halitta ba baya neman komai a wajen kowa domin ya ce ma uridu zulu min rizikin wa ma uridu an yi imuni ni ba na da na halice ku ba ina neman arziki ne a wajen ku ba ba na halice ku ne zai je su yi min noma ko su min kasuwanci su tara min dukiya su nemo min riba ba wa ma uridu an yi imuni kuma ba na neman su ciyar da ni ba yunwa ce ta sa na halittar don su samu mu abinci ba shi Allah mawadaci ne gaban halittarsa gaba daya alhamidu kuma abun godiya ne fi so ne cikin aikinsa na'am ولو أننا ببعضهم كذبت معهم والبعض يمدوا من بعد يمدوا من بعد فبعد عورهم مع تلك كلمات الله إن الله عزيز حكيم na'am ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام Allah ya ce da dai za a ce duk abin da yake cikin duniya min shajaratin na bishiyoyi a ce al'alamun alƙaluma ne da mana duk wata bishiya da ka sani duk girma da duk ƙanƙantar da a ce a feke ta bayan an sare ta an faskara reshinan da itacen a dinga feke alƙaluma da dukkan wannan itatuwan bishiyoyin wani babu a ce shi kuma teku tekun nan dai da ya kewaye duniya a ce ya mutu min bayi sab'atu abubuwan a samu sab'atu abubuwan wasu teku guda bakwai ya mutu da suke masa ƙarin ruwa min bayi bayan shi wannan teku guda ɗaya da ya kewaye duniya bayan wannan tekun da muka sani wanda dama duniya kamar tsibiri ce to a ce da za a samu wasu teku irinsa ban da shi su dinga masa madadi na ruwa ta ga teku ya zama takwas kenan midada ko za a mai da su duka tawada ne waɗancan bishiyoyi na duniya da aka feke alƙaluma su kuma su zama abun rubutu da za a dinga rubuta kalmomin Allah Allah ce ba na jirar kalimatullah kalmomin Allah ba za ta kare ba al-mu'abbaru bi an ma'lumati inda wanda za a yi fassara ilimin Allah ne da ita ba za ta kare ba jikata biya don ana rubuta da bitirkal al-qalam da wannan al-qaluma bizalika zalika da ake rubuta da wannan tawajjuh wanda teku ne guda takwas tekun duniya ne ya zama tawadar ana rubutu in ya ja akwai wasu 'yan sarar teku guda bakwai da suke masa ƙarin ruwa na tawada domin kar ya ƙare to sai wannan tekun guda takwas ya ƙare alƙaluman su ma sun dakuce sun ƙare ba na biyar kalimatu la amma kalmomin Allah ba na su ƙare kai ba ma wai teku guda takwas ba wala bi a kasar min zalika ko da tekun mafi yawa ne daga guda takwas da Allah ya ambata da annan ma'aluma bi domin ilimin Allah ta'ala gaira mutanahiya ba ta da iyaka ba ta da matuƙa da za ta ga iyakarta shi ko tekun da itatuwan yana da iyaka a wajen Allah dole ba za mu iya sanin iyakarsa ko mu san adadin ruwansa lita nawa ne ko ɗigo nawa ne amma a wajen Allah yana da adadi yana da iyaka shi ko ilimin Allah ba yi da mutanahiya matuƙa saboda haka ba na gidan kalimatun lai ka ko ilimi yana wajen Allah wa fawqa kulli bi ilmin alim duk wani mai ilimi akwai mai ilimi sama da shi shine Allah inna Allah haqiqa Allah azizu mabwayi ne la ya'jizuhu shay'un ba wani abu da yake gajiyar da shi ga zartar da hukuncin alhakimu kuma gwani ne la yakhruju shay'un ba wani abu da yake fita an ilmihi ga barin ilimin sa wa hikimati da kuma hikimarsa
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير lakin ma khalqukum wala ba'thukum halittarku a duniya wala ba'thukum wala tashinku a lahira in kun mutu ma bai kasance ba illa ba sai ka nafsi wahida kamar halittar rai ɗaya ne kalkan ta ɓangaren halitta wa ba'asan da kuma ɓangaren tashin alkiyama a duk a wajen Allah kun kun kun fa yakunu inna ma amru amruna idza aradnahu an naqulu lahu kun fa yakunu mu lamarin in muka nufe shi muka nufi samar da shi kawai za mu ce masa kun kasance fayakun take kawai sai ya kasance saboda haka da halitta ta ku kun yan adam a duniya samar da ku daga babu da kuma tashin ku in kun mutu na tashin alkiyama duka kamar halittar rai ɗaya ne duk yawan ku kun ɗan adam ɗin halittar ku da tada ku in kun mutu kamar halittar rai ɗaya ne a wajen Allah da annahu domin shi halittar taku da tashin ku in kun mutu bi kalimatu kun fa yakun yana kasancewa da kalmar nan ta kun fa yakun inna Allah hakika shi Allah sami'un mai ji ne ya zama kulla masmu'i yana ji dukkan wani abin da ake ji basiru kuma mai gani ne ya fito yana ganin kulla mutarin dukkan wani abin gani la ya shiga mu shay'un an shay'in ba wani abu da yake shagaltar da shi gabanin wani dan yana sauraron ka kana karanta Qur'ani ba shi yake sa kuma ya manta da wanda yake yin sallah ko sauraron mai karatun sallah ba zai shagaltar da shi gabanin wanda yake yin sako ba ko mai yin sako ba zai shagaltar da shi gabanin sanin wani mai yin ta'a ba to haka nan kuma ji da gani ba wani abu da yake shagaltar da ubangiji yana ganin kowa yana jin kowa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah صدق الله العظيم
alhamdulillah alhamdulillah
السلام عليكم ورحمة الله. tambaya masu ce ita farkon aji da jin a rayuwa da samu kwana biyar da ta samu sarki bayan kwana goma da rikin yawan mutum ne da ke yawa ne ta ce ne ne wata yawan
shi ma jinin jinin haila ne inda har ya kai kawo goma sha biyu dama akwai maganganun malamai ƙololuwa da shi ne kwana sha biyar tsakanin ɗaukewar na farko da na biyu amma ko mai tsara ai ya ce bisa da kamar ya ta ayyami au a shawarta ayyami in dai ya kai kwana goma har ya gota sarkin da ta yi to na biyu da ya dawo ya zama sabon jini ba ya da alaƙa da wancan alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya gano da mu marasa lafiya kuma Allah ya ba mu lafiya marasa lafiya Allah ya ƙara mana lafiya mazafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah ya yi mu da su lafiya marigayen mu Allah ya gafarta mu akwai wani ruwa malam sirri da kuma kuma shi ke zama asba lokacin da yake tunani Allah ya karɓi shi ya karɓi tunani da bayan da gaba karanta mana kullum na kuma goma sha ɗaya da cikin na Allah kai da Allah gare shi Allah har ka kawai Allah ya yafe ma Thank you. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف واقربه من روحه مصيب القلب ويغفره بالمعنى والقلب والبرد ونكيه من الموت والخلايا كمن لبسه الابيض من الدنس واغفره دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ان كان مؤمنا فمسيئه عليه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته فاتحه صلاه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين